ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبيه وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وبعد إن من كمال الإيمان اليقين والثقة, والثقة بالله وهو العلم الراسخ الذي لا يخالطه شك وهذا أكثر مدلولاته وقد يأتي اليقين ويراد به الموت قال الله في مهكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال حاكيا في النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مزعون رضي الله عنه أما هو فقد أتاه اليقين وقد قسم القرآن اليقين إلى ثلاثة درجات إلى ثلاث درجات أولا علم اليقين وهو العلم بالشيء, بالشيء عن طريق الدليل والبرهان الأقلي والنقلي قال الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين ثانيا عين اليقين وهو العلم بالشيء عن طريق الرؤيا والمشاهدة البصرية قال تعالى ثم لترونها عين اليقين ثالثا حق اليقين وهو أعلى درجاته وهو مباشرة الشيء والاتساف به والتجربة التامة يقول تعالى بعد ذكر نهاية الفريقين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فأما واليقين هو أساس قبول الأعمال وثبات العباد قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال أيضا وفي الأرض آيات للموقنين فخص المؤمنين باليقين وقال في شأن الكفار إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين يقول العلماء اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وفيه تفاضل وفيه يتفاضل الآرفون ويتنافس المتنافسون وإليه شمر الآملون ويقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله ويقول ابن تيمية الحراني رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أما ما تفعله الصوفية خصوصا الغلاة منهم بدعوى الوصول والفناء فكفر وزندقة ما أنزل الله بها من سلطان بأنه إذا وصل الواصل سقط عنه القلم يقول قائلهم وبعدما تفنى فكن كيفما تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر وقال آخر خضنا بهورا وقفة الأنبياء بساهلي إياظا بالله اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نهصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارفع عنا الربا والبلاء والوباء والزلازل والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك مردا جميلا وردهم من لدنك رحمة السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka yayan uwa yana daga cikin cikar imani mutum ya samu yaƙini da cikakkiyar gamsuwa ta zuciya dangane da sha'anin ubangiji mai girma da buwaya cikin dukkanin abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani da cikin dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantattun hadisai babu shakka babu kokonto babu ta, babu ta, baba babu tantama babu dar a cikin zuciyarka abinda ake nufi da yaqini shine ilimi kafaffe wanda yake katutu a cikin zuciya wanda babu wani shakka ko kokonto da yake cuɗanya da shi wannan shine mafi yawan ma'anar kalmar yaqini kamar yadda qur'ani yayi nuni tare da cewa kalmar yaqini a qur'anance takan zo da wata ma'anar da ba wannan ba kamar ma'anar mutuwa ubangiji yakan ce yaqini yazo yana nufin mutuwa ta zo Allah madaukakin sarki yana faɗa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har yaqini yazo maka yaqini ana nufin mutuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya sake faɗa game da sha'anin kafirai dangane da tattaunawar da za su yi da mala'iku a cikin wutar jahannama bayan an sa su Allah ya tsare mu mala'iku za su ce da su ma salakakun fi sakara kuka me ya ja muku aka sanya ku a cikin wutar sakara ƙalu sai su kada baki su ce da mala'iku lamna kuminal musalli matsalar mu a duniya ba mu kasance cikin masallata ba ma'ana ba ma sallah kamar yadda sau da dama za ka ji a wajen kafiran arewa masu magana da yaren Hausa idan suna so su ce sun musulunta sai su ce sun yi sallah idan suna so su ce sun yi ridda sai su ce sun daina sallah wanda a wani kaulin na masana Hausa suka ce daga nan ne ma aka samo sunan bama guje wai daga mai guje wa sallah shi bama suna ne guje kuma ana nufin mai guduwa ana nufin bama guje sallah bama mai guje wa sallah to da haka kafirai da kansu za su faɗa a cikin wuta su ce lam naku minal musallin matsalar da ta sa muka shiga wuta ta farko shine kasantuwar mu ba ma sallah ashe kenan sallah tana hana shiga wuta to da haka dukkanin wanda baya sallah ya sani cewa ya jefa kansa cikin barazana da hadarin shiga wuta Allah ya tsare mu sannan suka ce walam naku nut'imul miskin kuma mu ba ma ciyar da miskinai ma'ana ba sa zakka wa kunna nakhudu ma'al kha'idin a duniya kawai wargi muka rinka yi tare da masu wargi muka rinka fantamawa tare da masu fantamawa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma bamu yadda da cewa akwai ranar sakamako ba ita ce ranar tashin alkiyama hatta atana al-yaqin muna tsaka da haka mutuwa ta riske mu to kun ga kalmar al-yaqin cikin waccan aya cikin suratul hijri da wannan aya cikin suratul haqa duk sun tabbatar da yaqini shine mutuwa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi hijira daga Makka ya koma Madina akwai wani sahabi wanda yake abin a nuna da hannu ta fuskar nagarta ko a cikin sahabbai ire-iren su na daban ne ana kiransa da Usmanu dan Maz'un wanda saboda sanya bauta wa Allah sai ya ce shi ba zai yi aure ba kwata-kwata ya ma taba zuwa ya nemi manzon Allah ya masa izini ya cire marainansa shi ne ɗaya daga cikin sahabbai ya ce manzan Allah ya hana shi ya wannan dafa ya umarce shi da ya mu wallahi sai mun yi koyi na hannabiyu sallallahu alaihi wasallam uzman ibn mas'un an tabattuli wal iktisa annabi ya hana shi ya kauracewa aure sannan kuma ya hana shi ya fidiye kansa yace walau azina lahu laqtasaina da ku annabi ya masa izini mu ma za mu koyi to wannan sahabi usman dan maz'un ba a daɗe da hijira daga maka an koma madina ba Allah ya karɓi rayuwarsa saboda nagartarsa da kyautata masa zato da sahabbai suke yi take yana mutuwa suka ce ai kwashi dan aljanna ne lokacin da manzo Allah ya zo kan gawarsa sai tara ana tattauna irin wannan magana ai shi ya huta shi ko Usmanu yanzu yana aljanna sai manzo Allah ya juya ya kalle su ya ce wa ya gaya muku amma huwa faqad atahu al-yaqin shi dai kan mutuwa ta zo masa amma yankewa da cewa wani bawa din nagartarsa yana aljanna ko duk rashin nagartarsa in dai musulmi ne yana wuta wannan ba aikin musulmi bane manzo Allah ya hana wannan to shine sai aya ta sauka kul ma kuntu bid'an minar rusuli wama adari ma yuf'alu bi wala bikum ubangiji yace ka ce musu ba kai ne farkon manzanni ba kuma kai kanka baka sanya za a yi da kai ba gobe kiyama bare su to da ka Allah ya ja kunne cewa a daina riga malam masallaci game da sha'anin dukkanin wanda ya mutu ko mun nagarta ko rashin nagarta wajen yanki yana wuta ko yana aljanna to a wannan hadisi manzo Allah ya ce amma huwa faqad atahu al-yaqin shi kan mutuwa ta zo masa al-yaqin anan shi ma ma'anarsa shine mutuwa ubangiji subhanahu wataala ya kasa yaqini gida uku a cikin alqur'ani mai girma na farko akwai ainul yaqini idan aka ce ainul yaqini malamai suka ce shine sanin abu ta hanyar dalilai na hankali da kuma na shari'a abin da baka gan shi ba baka taba shi ba amma dalili na shari'a ya ce akwai shi kuma ka yadda akwai shi to wannan shi ake kira da ilmul yaqini ilmul yaqini ilmi na sakankancewa duk musulmi ya yadda akwai Allah tare da bai taba ganin sa ba duk mai imani ya yadda akwai wuta tare da bai taba ganin ta ba duk mai imani ya yadda da cewa akwai aljanna tare da bai taba ganin ta ba duk mai imani ya yarda da cewa akwai azabar kabari kuma akwai ni'imar kabari tare da bai taba ganin su ba saboda me saboda nassin qur'ani ya tabbatar nassin hadisai ma sun tabbatar to sanin abu bisa ga irin wannan tsari shi ake kira da ilmul yaqini ilimi na yankan shakku ubangiji subhanahu wataala ya ce kalla tabbas law ta'lamuna ilmal yaqini ina ma a ce kuna da ilimi ilimi irin na sakankancewa ilimin da baka ga abu ba baka taba shi ba amma baka shakka akan samuwarsa cewa lalle akwai shi to ina ma a ce muna da irin wannan ma'ana Allah yana kwadaitar da bayi su zama masu irin wannan na biyu shine ainul yaqini ilimin gani da ido gani na yankan shakku abu ne wanda idan ka ya gani wanda bahaushe yake cewa ganau ya fi jiyau manzo Allah kuma yace laysal khabaru kal muayana gani ya koriji in dai abu ka ganshi to magana kuma ta kare ilimin gani da ido ya fi ilimin yadda kaɗai da zuci na abin da baka gan shi ba wannan shi ne daraja ta biyu shi ne malamai suka ce shi ne sanin abu ta hanyar gani gani irin na ido ubangiji subhanahu wataala yace thumma latarawunnaha aynal yaqin bayan kuna da ilmul yaqini ilimin sakankancewa akan cewa akwai wuta thumma bayan haka in kun mutu latarawunnaha aynal yaqin kuma za ku ganta da idan ku wara al mujrimuna nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa a wannan lokacin ne kafirai za su ga wuta wanda a duniya ana gaya musu suna cewa su ba su yadda ba ubangiji kuma yace suka tabbatar da ba makawa sai sun shige ta malaiku za su ce da su hadhihi jahannamu allati kuntum biha tukadzibun ga wutar jahannaman da kuke cewa babu ita ƙarya ne afasihirun hadha am antum la tubsirun ƙarya akai muku koko ku ne ba ku gani islauha ku shiga fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko ku yi hakuri ko ka ku yi wannan ya rage naku to da haka bayan ilimi na sakankancewa sai kuma ilimi na gani da ido yaƙini na uku mataki na ƙarshe shine ya kai ga abu ya taɓa jikinka ko kai ka taɓa shi to wannan ya kuma a ce kawai ganinsa ka yi idan mutum ganin abu ya daga nesa wannan yana ƙara masa ilimi da yaƙini akan abin to amma in ya kai ga ma ya taɓa shi to wannan kuma an kai ƙololuwar daraja ta fuskar sani da sakankancewa wannan shi kuma shi ake kira da haƙul yaƙini wanda shine ƙololuwar daraja ta yaƙini malamai suka ce shine cuɗanya da abu tare da samun taɓeɓeniya tsakanin kai da shi da samun gogayya Allah subhanahu wata'ala yana ba da labari bayan ya faɗi makomar mumine da makomar kafirai sai ce fa amma in kana min ashabil yamin amma shi mutumin in ya mutu idan dan hannun dama ne ma'ana dan aljanna fa salamun laka min ashabil jahim amincin Allah ya tabbata ga dan aljanna Allah ka sa mu ciki da rahamarsa wa amma in kana min almukaththibin ad-dallin Allah ya ce amma idan ku ya kasance cikin masu ƙaryatawa da abin da ake gaya musu batattu fa nuzulun min hamim to za a sauke shi a cikin tafarfashashen wuta tafarfashashen ruwa na cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu wa tasliyatu jahim kuma wuta za ta rinka kona jikinsa sai Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin to wannan shi ake kira da haqqul yaqini ba wai ka yadda da akwai wuta ba ba wai ma ka ganta ba a'a har shigarta ma kafiri sai yayi Allah ya tsare mu lokacin da kafiri ya shiga wuta to yana da haqqul yaqini akan ta ba wai ilmul yaqini ko kuma ainul yaqini ba yayin uwa lalle hakika shi wannan yaqini da ake magana akan sa shine ginshiki da tushe na karɓar ayyukan bayi ubangiji subhanahu wataala ya saukar da qur'ani ne dan ya shiryar da bayi ya kai su zuwa ga mataki na yaqini bayan mataki na imani shi yasa Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yuqinun yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun kaga muttaqin yunfiqun yuqinun da haka mutun ya kai daraja ta kolin koli ita ce daraja ta yaqini dan wannan ne aka saukar da alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yace wa fil ardi ayatul lil muqinin a duniya baki daya akwai ayoyi amma fa ga masu yaqini sama ayoyi ne ƙasa ayoyi ne komai da ka gani aya ce amma fa ba mai daukar izina sai wanda yake da yaqini Allah ya kebance masu yaqini da imani kan cewa lallai ayoyi su kadai suke yi wa amfani ubangiji ya faɗa game da sha'anin kafirai su da kansu suke cewa inna zunnu illa zannan mu fa duk wannan abin da ake faɗa batanci faɗi ne canke-canke ne wa ma nahnu bi mustaiqinin mu ba mu da yaqini ba mu yadda ba ba mu sakankance ba malamai suka ce yaqini a cikin imani kamar rai ne a cikin gangar jiki duk imanin ka in baka da yaqini kamar jiki ne babu rai kamar mota ce babu inji dukkan body aikin banza ne dukkan jikin mutum da an zara ransa ya zama shiririta ya zama kayan bola sawa'an shugaban kasa ne sawa'an shi yafi kowa kuɗi ba za a bar shi a gidansa ba daji za a ɗauke shi a kai shi saboda kima ba a gangar jiki take ba kima a cikin rai take ran nan kuma darajarsa shine ya zama yana da imani kamar kwali ne da abin da ke cikin kwali dukkan kwali da ka zara abin da ke cikin kwalin kwalin ya zama makamashin wuta bai da amfani dukkan jiki da duk sunan da ake gaya wa mai wannan jikin rai ne darajarsa da ka cire ran ya tashi daga aiki sai dai a ɗauke shi a kai shi gona a je a rufe to da wannan shine matsayin yaƙini game da rai game da imani kamar rai ne game da gangar jiki kuma a cikin yaƙini ne mutane suke fifiko tsakaninsu da juna wanda ya fi ka yaƙini ya fi ka daraja a wajen Allah kamar a ce ya fi ka imani ne a wajen Allah kuma wajen neman yaƙini ne bayan Allah na ƙware suke rigegeniya wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadha falyamalil abilun Abdullahi dan Mas'ud yana cewa al-yaqinu al-imanu kulluhu yaqini shine imani baki ɗayansa. sa Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yana faɗa yace bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din da hakuri da yaqini ake samun daraja a addini duk wanda ya fi ka waɗannan guda biyu to ya fi ka daraja ko a wajen Allah ubangiji ya ce waje alna minhum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya daga cikin mutane akwai shugabanni wanda suke bin umarnin mu lamma sabaru sakamakon sun yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna da yaqini game da ayoyin mu daka lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wannan sune shika-shikan shugabanci da samun daraja da daukaka a wajen Allah to wannan shine dangane da abin da ya shafi yaqini a mahanga ta addinin musulunci a takaicen takeicewa to amma abin da zamu ji sufaye yau suna yadawa almajiran su suna yadawa a zawuyoyin su tare da social media ta zo tana bankadar su tana tonan asirin su suna koyawa almajiran su cewa wai akwai wata daraja sunanta yaqini in ka kai ba ruwanka da sallah in ka kai ba ruwanka da azumi in ka kai alƙalamin lada da zunubi ya sauka daga kanka shi yasa za ku rinka gani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yara suna fitowa su zagi Allah zagi na rashin mutunci zagi na rashin albarka saboda ana nuna musu ai kun kai yaƙi ne kun zama alloli kuma yanzu duk abin ya zama ɗaya ɗaya daga cikin su wanda shine ɗaya daga cikin su yana cewa wa ba'da ma tafana fa kun kaifa ma tasha idan kai fana'i kai wusuli ka samu yaƙini to duk abin da kaga dama ka zama fa ilmuka la jahalu duk abin da ka faɗa ba jahilci bane ba mutum ya shirbo ƙarya wadda mahaukata ma inda za a dawo musu da hankali a gaya musu sai sun yi dariya amma wai a ce da shi shehu a girgiza kai saboda me saboda ai yayi tarbiya yayi wusuli yayi fana'i duk ƙaryarsa ma gaskiya ce wa fi'luka la wizru kuma suka ce duk aikin da ka aikata babu zunubi to haka nan wani daga cikin su yake cewa qudna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi wai su sufaye waliyai a mahanga irin tasu ba ta Allah da ma'aiki ba wai suna shiga tekun da annabawa ma ba sa iya shiga sai dai su tsaya a bayan fage shi yasa idan suna maganar waliyansu da shehunansu ba maganar fa annabawa suke yi ba in suna maganar waliyansu da shehunansu daidaita su suke da Allah wani lokaci ma su ce sun fi Allah ba maganar annabi suke ba in baka kai ka gane bane ake ribatarka da yaudararka da nuna san annabi amma wallahi maganar ta wuce nan ta dara nan domin abin da suke faɗa kullum suke nanatawa ina faɗar wannan ina ƙara ƙalubalanta duk wani sufi da ya isa ya fito ya karantar da mutane me sufaye suke nufi da alhaqiqatul muhammadiyya idan sufi ya ce maka alhaqiqatul muhammadiyya yana nufin annabi muhammadu Allah ne Allah ne ya rikida yazo a sifar manzon Allah to sai suka ce da Allah kuma ya rikida yazo a sifar manzon Allah shi kuma manzon Allah sai ya rikida yazo a sifar shehu tijjani sai yazo alhaqiqatul ahmadiyya to shi kuma shehu tijjani da tafiya tai tafiya sai ya rikida shi kuma sai yazo a sifar shehu ibrahim shine alhaqiqatul ibrahimiyya to a ƙarshe zaka ga duk darajar ta shehu ibrahim ce yanzu Allah ne shehu ibrahim Allah ne kamar yadda suke faɗa da haka wannan shine katobarar da sufaye suke faɗa da a zaure suna ɓoyewa amma ya social media ta zo take bankaɗar su take tonan asirinsu bisa ga alkawarin Allah na cewa duk wanda yake kulla wani ha'inci dan ya yaudara al'umma musamman da sunan addini sai Allah ya tona asirinsa domin Allah bai yarda a cuci bayansa ba am hasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrija Allahu adghanahum walau nasha'u la arinakahum fala arabtahum bisimahum walita'rifannahum fi lahanil qawm wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji yace tsammanin waɗanda suke kulla wata ke murmura da sunan addini Allah yukhrijallahu abghadahum Allah ba zai bankada asirin su ya tona su ba Allah yace da manzon sa walau sha'u da mun ga dama la arainaka hum sai mun nuna maka fuskokin su wani da wani da wani ba masu gaskiya bane ƙarya suke yi da sunan addini sai Allah yace to amma mun rufe asirin su kai kuma fala ta'rifannahum fala'arabtahum bisimahum zaka gane su da kamannin su zamu rinka cewa kaza kama ce ta zindiki kaza kama ce ta munafiki kaza kama ce ta wanda ya ridda to kai kuma ka bi wannan kamannin ka gane ba sai an kama maka suna ba to sannan ubangiji ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawli kuma zaka rinka gane su cikin maganganun su yanzu ina hankalinka wani zai zo ya fice maka shehu kaza Allah ne kuma ka yadda cewa wannan tafiyar wai gaskiya ce ina hankalinka cewa wai duk wata bukatar duniya Allah baya biyan ta sai ta biyo ta ofishin shehuwa ne sai yayi mata signing sannan za a biya to kan haife shi ba bukatar iyayensa waye biya musu kuma duk wanda ka faɗa wa wannan wai kana jiran sai ka ce masa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta sauka gare shi Allah ya ce kiristoci da yahudawa sun riki malaman su alloli sai adiyu bin hatim yazo yace da manzo Allah lokacin bai musulunta ba yace wata aya ta sauka a qur'anin ka ba haka bace sai manzo Allah yace wacce aya ce sai karanto wannan aya cikin suratul tauba ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su da shehunnan su iyayen giji koma bayan Allah sai yace mu ba ma daukar su alloli ba ma yi musu sujada ba ma kaza ba ma kaza sai manzo Allah ya dariya sai ce ba sa halatta muku haram ku bi su yace a wannan ana yi ba sa halatta muku ba haramta muku halal ku bi su yace wannan kan ana yace to wannan ita ce buban gidantaka ai ka dauka sai ka ce wani Allah shine ka yadda ka kira shi da suna Allah in ka dauki aikin Allah ka ba koma waye ka mai da shi Allah in ka ce yana azurtawa ka mai da shi wa Allah in ka ce yana talautawa ka mai da shi wa Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un in ka ce yana bada mulki ka mai da shi wa Allah ba sai ka ce da shi Allah ba walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha in ka ce yana kashewa ka mai da shi Allah yana rayawa ka mai da shi Allah yana daukakawa ka mai da shi Allah in yayi fushi za a lalace ka mai da shi Allah domin Allah ne kadai yake da wannan iko ko annabawa ba su da shi da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa lalle waɗannan abubuwa mu guji yin su ga wani Allah domin yin su ga wani Allah shirka ce to amma shine abin da sufaye mafi yawancin su masu wuce gona da irin cikin su suke gaya wa shehunnan su shi yasa ɗaya daga cikin su Hallaju wata rana ya sa babbar riga kirbebiya ta sha aiki sai ce ma fil jubbati illallah ya daga riga yace ba wanda ke cikin rigan nan sai Allah yanzu yana nufin ya ce maka shi Allah ne in kana da hankali ai ka fahimta ba sai ya gaya maka kawai yace ba wani a cikin rigan nan sai Allah shi yasa a garin su sarkin garin su da ya tsare shi aka yi mukabala da shi da malamai ya kasa kare kansa yanka shi yasa aka yi amma yau a garin Kano akwai sufayen da in za a kira Hallaju sai sun dora hannu aka wai dan girmamawa matukar ana ganin waɗannan mutanen da girma ba za a daina zagin Allah ba saboda asalin abin da suka rayu akai zagin Allah ne wulakanta Allah ne irin su ibnu arabi wanda shi kuma wani lokaci ya buga kafarsa kamar yadda soja yake sarawa yace ma abudukum ta ta kadami ga Allah ku na taka dan Allah wannan girmama Allah ko wulakanta Allah wai sai aka ce wai da aka kama shi aka yi masa ca sai ya ce a'a ai a kasan akwai zinare ne a zo a haka ai mutane kuma bayan zinare ne kaji wata magana banza ta mutanen wofi to da haka irin waɗannan maganganu na zagin Allah su ne abin da sufanci ya gina akai kuma karka cire kowace ɗariƙa wallahi kowace ɗariƙa in za a fayyace maka abin da ke cikinta abin da ke ciki kenan ɗaukar matsayin Allah a bawa bayin Allah amma a matakin farko fakewa da ƙaunar manzan Allah shi yasa duk wanda zaka fallashi asirinsa ka tona asirinsa sai ya haɗa ka faɗa da wawaye ya ce baka son annabi amma ƙarya yake yi wallahi su matallahi ba magana annabi bane abinda suka riki manzon Allah kawai sayin bonne na talla sayin bonne na talla shi yasa a yau zaka ga idan aka zagi Allah ba za ka ji bakin su ba idan aka ce a kadaita Allah tashin hankalin su kenan amma yau ko da wasa ka zagi wani daga cikin shehunnan su ba wai zagi ba kawai ka ce shehu a waje kaza yayi ba daidai ba kaga tashin duniya kaga tashin duniya ubangiji yace zalikum bi annakum idza du'iya Allahu wahdahu kafartu wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir matsalarku in aka ce abautawa Allah shi kadai tashin hankalinku kenan amma idan za a ce shehu wani ma yana da kaza shehu wani ma yana yin kaza to tu'minu sai a zauna lafiya da ku to amma ku sani ƙaryar ku ta sha ƙarya fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir hukunci na Allah ne shi kadai daya daya mai girma mai isa subhanahu wata'ala wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in dai za a kira Allah to zukatan waɗanda ba su yarda da lahira ba sai ta tashi sai hankalin su ya tashi sai sun yi tumbe wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun amma in za a kira wani koma bayan Allah har rangaji zaka ga suna yi suna shauki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka kare mu da barin imani Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani Allah madaukakin sarki ka nesanta mu da dukkanin wata bid'a ka nesanta mu da dukkanin wani shirka Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka shiri matasan mu Allah madaukakin sarki ka sanya tausayi a cikin zukatun shugabannin mu Allah ka hada kan al'ummar musulmi akan abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah madaukakin sarki ka alkinta ta Allah ka yaukaka arzikin mu Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ka tsare mutuncin mu Allah ka kare mu ka kare zuri'ar mu ka kare al'ummar musulmi baki daya yankunan da suke fama da tashin tashina a wannan kasa ta mu musamman yankin mu na arewa Allah ka zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ka kame hannun dukkan wani azzalumi daga cutar da al'ummar musulmi ubangiji subhanahu wataala yace da manzo Allah ka gaya wa mutane kul hadhihi sabili kace da su wannan shine fa hanya ta ad'u ila Allah da nake kiran mutane zuwa ga Allah ala basira bisa ga ilimi duk abin da na faɗa ga hujja wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen sarki ya tabbata ga Allah da dai bana cikin masu shirka wa qumu ila salatikum yarhamukum